له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله عباد الله حديثنا اليوم حديث حدثنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر عن على مؤسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نصبه الحديث رواه إمام مسلم بهذا اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد باين هكياتا لن ينقوى مسلمين a yau mu tana magana akan wani hadisi sananne hadisi ne da ya shahara a tsakanin majalisai na musulmi a duk inda suke a duniya hadisi ne wanda abi huraira ta ruwaito mana da sanadi ingantacce imam muslim ya ruwaito da sanadi ingantacce daga sahabin nan mai girman daraja shine abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu abi hurairata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mana a cikin hadisi ya ce man nafasa an muminin kurbatan min kurbid duniya dukkan musulmin da ya yaye ma wani mumini wani abu daga cikin tsanani daga cikin matsalolin da ke a cikin duniya to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyama Allah zai yaye masa daga cikin kunci daga cikin kuntattakin da ke cikin ranar tashin kiyama maza Allah ce wanda duk ya man yassara an mu'sarin dukan wanda ya sauƙaƙe ma wani mutum wanda yake cikin tsanani da damuwa sai ka kai masa agaji domin ya samu sauƙi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sauƙaƙe maka daga cikin matsaloli waɗanda ake da su ranar tashin kiyama wato duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin damuwa Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sauƙaƙa masa ranar tashin kiyama sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara musliman dukkan wanda ya rufa ma musulmi asiri satara Allahu fi duniya wal akhirah Allah zai ruba masa asiri a duniya da kuma lahira sai manzo Allah ya ce wallahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon bawansa ma kana al-abd fi auni akhihi matuƙa shi wannan bawan yana cikin taimakon dan uwansa musulmi sai manzo Allah ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman dukkan wanda ya dauki hanya ta neman ilimi Allah ta'ala ya ce sahalallahu lahu bihi tsariƙan ilal janna Allah zai yassare masa hanya wanda zai shiga zuwa cikin gidan aljanna sai manzo Allah ya ce mashtama qaumun fi baitin min buyutillah ba wasu mutane da za su samu taro a cikin wani gida daga cikin gidaddajin Allah shine masallaci yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah ويتدارسونه بينهم kuma suna yin bitar abin da ma'anar wannan littafi ya kunsa a tsakaninsu Allah ce manzo Allah ce illa nazalat alaihi musakina sace sai natsuwa ta sauka akan waɗannan mutanen wa ghashiyatuhumur rahma sannan rahmar ubangiji za ta lullube su rahafatuhumul mala'ika sannan mala'ikun Allah za su yi masu wato gizagizai wato mala'iku za su yi masu inuwa wa zakarahumullahu fi man indahu sannan Allah zai ke ambata su ga mala'ikun da ke tare da shi wato mala'ikun da ake kira al-muqarrabun sai maza Allah ya ce wa man abata bihi amaluhu dukkan wanda aikinsa ya tozartar da shi bai yi aiki nagartacce ba lam yusra bihi nasbahu to dangantakarsa ba za ta amfana masa komai ba wani hadisi imam muslim ya ruwaito shi da wannan lafazin Allah yana cewa sannan muka gadar da wannan gida na aljanna muka gadar da wannan littafi ga bayinmu waɗanda muka zaɓa Allah ya ce daga cikinsu akwai waɗanda suke zaluntar kansu da wannan littafi daga cikinsu akwai waɗanda ke takaitawa daga cikinsu akwai waɗanda suka tsere suka riga kowa Allah ta'ala ya ce wannan ita ce falalar Allah wadda take mai girma kuma yana bayar da ita ga wanda ya so idan muka kalli wannan hadisi guda ɗaya da wannan aya ta alkur'ani guda ɗaya za mu iske cewa akwai darasin rayuwa cikakkiya a cikin wannan hadisi darasussukan da ke cikin wannan hadisi darasussuka ne waɗanda suke masu kyau wanda da musulmi za su yi amfani da su a irin wannan rayuwa to da an samu sauƙi cikin rayuwar da ake ciki a yau da kuma an samu sauƙi a cikin musibu da za a iske ranar tashin kiyama darasi na farko da wannan hadisi yake karantarwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a fili cewa duk wanda ya yaye wani kunci daga cikin kuntattakin da muminai suke da shi a cikin wannan kiyama wannan rayuwa to ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai yaye masu kunci daga cikin kuntuttukan da za su samu a ranar tashin kiyama malamai suka ce a nan an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yaye abin da ake nufi wanda ya sauƙaƙa kaga mumini yana cikin damuwa yana cikin kunci yana cikin wahala sai ka ɗan taimake shi da wani abin da zai ji sauƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji zai yaye maka ƙuncin ranar tashin kiyama ba ce Ubangiji zai yaye maka ƙuncin ranar tashin kiyama da ƙuncin duniya ba saboda kuncin duniya an riga an sani wasu suna ciki wasu ba sa ciki wasu na da arziki wasu ba su da arziki to amma matsalar nalan lahira kowa ne abin ya shafa kowa ta kansa yake yi hatta waɗanda suke muminai su ma a wannan ranar kowa al'amarin gabansa ya ishe shi shi yasa sai aka ce duk wanda ya sauƙaƙa ma wani a yau ya ɗan ɗauke masa wata damuwa to hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sauƙaƙe masa daga cikin damuwoyin da ke akwai ranar tashin kiyama wannan shine sako na farko idan muka duba halin da al'umma suke a yau wajibi ne kenan ga dukkan wanda yake so Allah ya sauƙaƙa masa to ya kamata a ce ya kawo dukkan abin da zai iya yi na gudunmuwa ko na magana ko na aiki wanda zai sauƙaƙa ma al'umma kuncin da take ciki a yau al'umma tana cikin damuwa damuwa iri-iri tun daga damuwa da ta shafi abinci damuwa da ta shafi wurin zama kunci da ya shafi ainihin na kai da kawo wani lokacin ma gashi lafiyar ta taɓu wani lokacin kuma iske cewa musibu ga sunan sun kewaye bawa amma sai ka yi mamaki kai ka ce kamar ba a cikin musulmi yake ba wani kuma gashi Allah ya yalwata masa amma za ka ga babu abin da ya dame shi to irin wannan shi ne ake magana a nan dukkan wanda ya sauƙaƙa ya cire wata damuwa daga cikin damuwoyin da ke damun wani bawa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sauƙaƙa masa ranar tashin kiyama bayan allah ku duba ayoyin ƙur'ani cike suke da irin wannan darasi cewa al'umma musulmi al'umma ce wadda aka santa wadda ake kira al'umma wadda take tausayi al'umma wadda take al'umma guda ɗaya shi yasa ayoyin qur'ani suka yawa akan a taimaki juna domin addini ne na me na taimako da kuma tausayi ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya faɗi haƙoƙi guda goma a cikin aya guda wanda duk waɗannan haƙoƙi wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya ga ya sauke wannan haƙoƙi Allah ta'ala ya ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an sai ya ce wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil janbi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur wannan aya haƙoƙi ne guda goma aka lissafa waɗannan haƙoƙi in ka cire haƙoƙin Allah da aka ce a bautata masa shi ɗaya ba tare da in yi tarayya da shi da komai ba dukkaninsu sun tattaru a kan wannan karantarwar ta wannan hadisin wato shi ne sauƙaƙa ma wanda yake cikin damuwa shi yasa Allah ta'ala yake cewa haƙƙin Allah a kanka shi ne ka bautata masa shi kaɗai sai Allah ya ce sannan kuma iyaye suna da haƙƙi sannan bayan haka 'yan uwa suna da haƙƙi sannan bayan haka makwabta suna da haƙƙi sannan bayan haka mata tana da haƙƙi sannan bayan haka talakawa suna da haƙƙi sannan bayan haka marayu haka Allah ya lissafa mutane guda goma waɗanda ake bukata kowane ɗan adam ya waiga ya gani damansa da hagunsa da gabansa da bayansa ya sauke waɗannan haƙoƙi da Allah ta'ala ya ɗora masa ya duba ya gani cikin waɗannan mutane guda goma wanda daga cikinsu akwai iyaye daga cikinsu akwai ‘yan uwa daga cikinsu akwai marayu daga cikinsu akwai talakawa daga cikinsu akwai matafiya daga cikinsu akwai waɗanda suke na gefenka mata da ‘ya'ya duba ka ga wanne ne a cikin kunci wanne ne a cikin damuwa idan kana da shi duba ka gani wane ne baya da shi idan kana cikin wadata duba ka ga a cikin waɗannan waɗanda aka ambata ɗinnan wane ne yake a cikin damuwa bai da abincin da zai ci idan kana lafiya duba ka ga a cikin waɗannan wanne ne baya da lafiya domin ka taimake shi da abin da alal aƙalli ko ma bai samu lafiya ba zai ɗan ji daɗi a cikin zuciyarsa wannan duka addinin musulunci ya zo da shi ya ko bayan Allah shi yasa Allah ta'ala a wani wurin ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وانا الدين المسلم كينا ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم yace dukkan wanda ya cire komin kankantar damuwar ko ɗanya take ka kawo ma mutum agaji cikin abin da ke damunsa ubangiji zai agaje ka ya cire maka damuwar da ke damunka ko wadda za ta dame ka ranar tashin kiyama duba ayoyin qur'ani su baka labarin halin da al'umma za su kasance ranar tashin kiyama ibn al-qayyim a cikin littafinsa dariqul hijratain yake cewa mutane za su kasance tabaka tabaka ranar tashin kiyama wato classes mataki mataki har matakai ko azuzuwa daban-daban guda goma sha takwas wani ajin idan ka karanta kafin ka gama karantawa sai kai kuka saboda tashin hankalin da wasu suke ciki to wannan halin da ake ciki a wannan ranar tashin kiyaman duk wanda ya cire wata damuwa daga jikin mumini komin kankantarta ubangiji zai cire masa irin waccan damuwar da ake fama da ita daga lokacin da aka tashi kabari ana tashi a cikin kabari bayi za su tashi tsirara kaga damuwa ta farko kenan damuwa ta biyu wasu ma ba za su iya tashi ba suna tashi ana taka su Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su yace la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-nas wasu kuma ana tashi zaka iske cewa su kuma ga sunan kamar ƙwayar zarra wato su ne waɗanda masu girman kai da jiji da kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk waɗanda ke da gadara da alfakari a yau in an tashi ranar tashin kiyama za su tashi ne kamar ƙwayar zarra saboda a yau sun nuna sun isa to a gobe kuma sai a nuna masu ba su isa ba sannan idan an tafi wani wuri idan mala'iku suka yi kira mala'ika ya yi kira mutane tafiya suke yi ba sa kaucewa yau mai da udda'i ila shay'in nuhur a cikin suratul tsaha Allah ya gaya mana salon ma yadda ake tafiyar yana cewa bayi in an tashe su suka ansa mai kira idan ya kira aka kiraye su to ba wani wanda ya isa ya karkace a wani wurin ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labari wasu za a tayar da su suna makafi to ko a duniya ka zama makaho kaga ai matsala ta ta faru a gare ka ballantana ranar tashin kiyama Allah ta'ala ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ana tashi a wani wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lokacin da aka jeho takardu a wannan lokaci ba mai gane wane ne kusa da shi kowa ta kansa yake ga takardu nan sun taho kuma ba yadda za a wani ya karbi ta wani ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labari ana jeho takardun nan kowa da kansa za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawm alayka hasiba mai laifi idan ya ga littafinsa zai ce mali hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أول ولين إذن أنزو وجن دا أكي طول سكيلي أن طول متون غاشي غا أيكين سا غا أيكين بنزا غا أيكين الكيري أن طول أكن ميزان سكيلي ألوك چين أن أدم بايا تنانن كومي إذن سا أبن دا أكي غني ونن سكيلين يأي قصة يأي سما hankalinsa a wannan lokacin maza Allah ya ce ba abin da yake tunani a wannan lokacin sai makomarsa shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gaya mana wa naza'ul mawazina li yawmal qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin an ɗora mizani na adalci ga ɗan adam yana kallon aikinsa Allah yake cewa a ranar ya ce wallahi ba za a zalunci bawa daidai da ƙwayar zarra ba aikinka komin ƙanƙantarsa Allah ya ce a taina biha sai mun zo da ita wa kafa bina hasibin mun isa mu zanto masu bincike akan ayyukan bayi a wani wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da aka zo ƙetare siradi kowa za a sanya masa haske daidai gwargwadon aikinsa wani manzo Allah ya ce haskensa kamar iccen dabino ne yana a gabansa ba yadda za a yi kuma hasken wani ya amfani wani ranar tashin kiyama wani manzo Allah ya ce haskensa kamar ɗaki ne wani haskensa kamar cocilan ne akan babban yatsansa haka za a kora bayi akan siraɗi kowa ta kansa yake yi ga siraɗi da tsananin kaifi sannan ƙarƙashinsa kuma wuta ne ta jahannama sannan bayan haka jikin siraɗi akwai huk guda biyu ɗaya amana ce ɗaya kuma ainihin dangantaka ne a wannan lokacin babu mai ikon yin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabawa ne kawai ke yin magana su ma abin da suke cewa Allahumma sallim sallim ya ubangiji ka ƙetarar ya ubangiji ka ƙetarar a wannan ranar ne ɗan double standard waɗanda ke da fuska biyu to a wannan ranar ne za su yi da dama Allah ya ba mu labari ya ce yau mataral mu'mini na wal mu'minat yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna ya ayyuhal ladina amanu suna cewa ya waɗanda mummumine suna cewa a wannan ranar suna cewa rabbana atmim lana nurana waghfir lana suna cewa ya ubangiji ka cika mana hasken mu har zuwa gidan aljanna saboda sun ga ana hawo sirati sai hasken wani ya mutu shine munafikai waɗanda za su rika cewa muminai naqtabis min nurikum ku dan dakata mana mu dosano daga hasken ku muminai za su ce masu kilar ju'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisur to kaga duk waɗannan lokuta ne waɗanda suke masu wahala sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce do wanda ya cire wani kunci daga cikin kuncin da wani bawa mumini yake cikinsa a duniya Allah zai cire masa irin waɗancan kuntattakin ranar tashin kiyama tun kafin ma a je kiyama muqaddimat na tashin kiyama lokacin da mutuwa ta zo kishin ruwa yakan damu bawa wanda bawa zai yi buri da a ce duniya tashi ce a bashi ya samu makwalwar ruwa guda ɗaya da ya bayar da ita duka waɗannan waɗannan abaiban ne aka hango sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana mafita daga cikin irin wannan hali saboda haka ya ku bayan Allah kowa ya duba ya gani a cikin danginsa kowa ya duba ya gani a cikin ƴan uwansa kowa ya duba ya gani a cikin marayun da ke unguwarsu kowa ya duba ya gani a cikin me a cikin talakawan da ke unguwarsa talakawan da ke garinku duba ka gani ka ɗan sauƙaƙe masu halin da ake ciki ana cikin halin musiba ana cikin hali wanda yake mai tsanani idan ba ka ciki wallahi ba za ka san cewa ana cikin damuwa ba ku duba kuma yadda al'amura suke ta ƙaruwa komai yake ta ƙara tashi sannan kuma kuɗin suke da wahalar tashi sannan kuɗin suke da wahalar samu ga abin in ka samu babu albarka duka wannan yan uwa ana buƙata su taimaka wannan shine darasi na farko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana darasi na biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin kunci wannan ana magana ga waɗanda suke bin bashi waɗanda suke bin bashi bashi na kaddara ko bashi na abinci ko bashi na kuɗi ko bashi na ko bashi kowane iri sai mutum yana cikin ainihin tsanani sai ka sauƙaƙa masa ka yafe masa ko kuma ka ɗan ɗaga masa ƙafa zuwa wani lokaci maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Ubangiji zai sauƙaƙa maka a duniya da kuma lahira a nan an ambaci duniya da lahira saboda an riga an sani cewa kowa zai iya faɗawa a cikin wannan tarkon irin tarkon da kake ga ya ciwo wani ya zo ya nemi bashi kuma kana ganin za ka iya matsa masa idan lokacin ya yi duk da ka san cewa baya da shi to an riga an san kai ma za ka iya samun wannan wannan halin shi yasa sai aka ce duk wanda ya sauƙaƙa ma irin waɗannan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sauƙaƙa masa bayan Allah mu sani cewa shi bashi matsala ce ke sa a ɗauki bashi idan babu matsala bai kamata bawa ya ɗau bashi ba to amma kuma kar mu manta da cewa duk lokacin da aka ce ka ɗau kuɗin mutane an baka bashi ko na wata kaddara to ka ɗaura a zuciyarka cewa za ka biya idan ka sa a zuciyarka da niyyar biya ubangiji zai sauƙaƙe maka hanyar da za ka biya bashin nan amma wallahi halin da muke ciki a yau hali ne wanda yake na kaico mutum tun da ya karɓa ma a karan farko shi bai karɓa da niyyar biya ba sai ga ubangiji ya cire albarka ya abin bai yi amfani ba sannan kuma bai samu hanyar da zai biya ba saboda haka bayan Allah ake bukata mutane duk wanda kake bi bashi a irin wannan hali halin da muka samu kanmu a ciki a wannan ƙasar tamu to mu sauƙaƙa mu waɗanda muke bin su bashi mu bi su a hankali zuwa lokacin da ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sare musu za su samu to in Allah yadda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sauƙaƙe maka wannan shine darasi wanda yake na biyu a cikin wannan hadisi saboda ɗan adam an riga an san ba zai iya rayuwa ba dole wata ran zai buƙaci taimako ga wani ga afdalul khalq wanda yafi kowa shine annabi sallallahu alaihi sallam amma wani lokaci kuma zai nemi bashi a bashi shi yasa ayar da tafi kowace tsayi a cikin alkur'ani ita ce ayar da take magana akan bashi saboda ubangiji ya riga ya sanya shi a tsakanin mutane darasi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rufa ma musulmi asiri duk wanda ya rufa ma musulmi asiri satarahu Allahu fid dunya wal akhirah ubangiji zai rufa masa asiri a duniya da kuma lahira wannan darasi ne babba idan muka kalle shi a cikin al'ummar musulmi a yau wani musulmi ne yau yake son ya rufa ma dan uwansa musulmi asiri asiri na magana ko asiri na aiki ko ka rufa masa asiri akan wata damuwa da kasa ya samu kansa a ciki ko yayi wani abu ba daidai ba ka rufa masa asiri yau wane ne ke bin wannan hanyar amma wannan kuma ba yana nufi ba idan mutum ya yi laifi kuma a ce ba za a nemo shi a hukunta shi ba a'a abinda wannan hadisi yake nufi ana nufin wato rufa ma mutum asiri cikin abin da ke damunsa a rayuwa ko matsala da ta same shi tsakaninsa da iyalinsa ko matsala wadda ba ta shafi kowa ba tsakaninsa da ubangijinsa ne kuma babu wanda ya sani sai kai ire-iren waɗannan matsalolin ake nufi ba matsala wadda ta shafi laifi ba to wannan kuma idan ka duba a yau ba ma wannan muke nufi ba asiran mutanen muke bibiya domin mu tona asirinsu duka waɗannan darussan idan kuka kalle su idan muka kalle su ta wani gefe kuma za mu gani kenan in yin bin waɗannan darussa shi kuma zai haifar da kishiyar abin da aka ce zai samu mutum an ce wanda biyu ya sauƙaƙa wani abu da ke damun musulmi a duniya Allah zai sauƙaƙa masa ranar tashin kiyama wannan yana nuna kenan duk musulmin duk wanda ya sa musulmi a cikin kunci to shi ma Allah zai sa shi a cikin kunci kenan ranar tashin kiyama haka duk wanda ya kuntata mu wanda yake bi bashi ya san babu abin da zai biya din amma ya kuntata masa to wannan yana nuna shi ma Allah zai kuntata masa kenan to haka kuma dukkan wanda ya tona asirin musulmi shi ma Ubangiji mabuwaye da ɗaukaka zai tona asirinsa a duniya da kuma lahira. Kuna gani abin da ke faruwa kenan. Ya ishe mu darasi abin da ke faruwa a kan ‘yan siyasa. Malaman wai masu iya magana ba haushe yake cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa, wani mai iya magana ya ce ba dai a Najeriya ba. Mu a Najeriya inda na gaban ya faɗa kai ma na bayan in ka zo nan za ka faɗa. ka ga wani jiya ya faɗa wurin to ba zai hana kai kuma ran da kawo kan kujerar ba kai ma ka faɗa wurin to wannan ba wani abu bane ba shine cin amanar musulmi da suke yi ka ci amana an baka haƙƙin mutane ka danne duka gabaki ɗaya kana ɗan shekara talatin da biyar arba'in hamsin lafiya ta ishe ka kana gaba ka da matsala amma kana wandaƙa akan dukiya al'umma ana tafiya Allah bai kashe ka ba sai ka zo ka sauka a kan kujerar da ake ce ma kujerar askin sai ga duk abin da ka tara ya ƙare duk abin da ka saya na kaddarori ya ƙare wannan in an yi sa'a kenan Allah bai jarabe ka ko ya jarabi ɗanka da rashin lafiya ba ga ka lafiya lau amma duk abin da ka tara babu duk kaddarar da ka tara babu duk motocin da kake hawa babu kowane ɗaya daga cikinmu a yau in ya waiga ba zai iya tuna wani wanda hakan ta samu amma abin takaici shine ba zai zama darasi ba ni ma in na hau kan kujera askin irin abin da wance ya na son zuciya ni ma shi zan yi to wannan shine wannan darasin kenan baka rufa ma ɗan ƴan uwanka asiri ba a yau suna cikin tashin hankali da musiba ka samu dama baka taimake su ba kwatsam sai ka sauka akan kujerar waɗannan dai talakawan da ka rena watan wata rana kuma sai ka dawo cikinsu shikenan kuma hisabin wancan abin yana can a jafa Allah ya aje fa kar kai tsammani don ka talauce ko ka wulakanta dukiyar ta kare abin ya kare kai tsammani ai shikenan a'a yana can a cikin littafin da yake la yadullu rabbi wala yansa yana can wallahi ubangiji yana jiran ka sai maka hisabi saboda haƙoƙin al'umma ne saboda haka dole mu koyi rufa ma junan mu asiri kana da shi ka taimaka ka samu dama akan kujerar aski to ka taimaka ka ki taimakawa to ka jira lokacinka yanzu ku duba abubuwan da ke faruwa abin kaico abin Allah wadai a ce bature ya fi musulmi tausayin al'umman musulmi bature wanda a littafinsa babu wa ta'awanu alal birri wa taqwa babu wannan ka duba yahudawa Allah da kansa ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan sai ya ce lillazina amanu yahuda wallazina asharaku amma abun mamaki ko da wata manufa dai suke kawo taimakon nan dai sun kawo amma ka duba yadda al'ummar musulmi suke raba taimakon nan kai ka ce kamar mu ba an cire tunani a cikin kwakwalenmu ba fa kudin na da najeriya take samu ba na man fetura ba wannan ba kudi kawai da ake kawowa don Allah ka duba yadda 'yan jiƙon nan suke jin daɗin da ya wuce hankali kuma abin mamaki ka duba yadda tarbiyyarsu take ka duba in an zo rabon kuɗin nan irin almundahana da son zuciya da ake yi waɗanda duk ake ba kuɗin nan fa ko dubu ɗari biyar ka ba talaka a yau to dawa bai saba ma riƙe kuɗin ba da wahala ta shekara a hannunsa kai kuma a cikin allowance ɗin ka dubi abin da ake baka na allowance a kowane yini amma a cikin kuɗin waɗannan mutanen kuma ake rarragewa ake haɗa baki a haɗa baki da lawanai a haɗa baki da masu unguwanni a haɗa baki da duk wani wanda ake gani cewa ya isa an cire kaza an cire kaza an cire kaza duk ka haɗa kuma ka haɗa akan allowance ɗinka ya za mu kasa ganin tonon asiri mu ne muka zama matsala wa kanmu ka duba najeriya yau abin da ke faruwa al'umma musulmi ta zama ita ce al'ummar da tafi kowace al'umma talauci bayan ita ce kuma al'ummar da tafi kowace al'umma wurin da za ta yi noma wurin da za ta ci abinci amma ina abin da za a yi noman abin mamaki wani ana hira da shi yake cewa to ai najeriya tun daga ƙasa nan allah yana yin ruwa wallahi kai ka ce ma ba kai ka ce babu kai ka ce an kwance tunani a cikin basirarsa da kwakwalwarsa da mai mutum zai noma yanzu irin mutanen nan namu a nan wannan area da mutum ya wayi gari ba gida ba dabbobi babu abincin to ga ƙasa ga ruwa ga cikinsa da yunwa ba wai cikinsa ba cikin ɗansa ɗan ƙasa da shekara ɗaya yana kukan yunwa saboda haka dole mu koyi rufa ma junanmu a fili Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk inda kaga kafiri yace to dan uwan juna ne ba sa tona ma junan su asiri yace ko musulmi idan ba ku kwaikwayi hali irin nasu ba takun fitnatun fil ard wallahi wani bala'i zai kasance a bayan kasa wa fasadun da kuma wata ɓarna wanda take mai girman gaske ga kuma ɓarnan ‘ya'yan cikinmu ne ke zuwa su sace mutum sai an ba su kuɗi su sake shi ina bala'in da ya fi wannan ‘ya'yan musulmi waɗanda ke kalmar shahada abin takaici mutum ya saci ɗan uwansa musulmi amma kuma yana cewa wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in wai yana salati kuma yana dukan musulmi akan sai an ba shi kuɗi wannan shine illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir saboda haka manzo Allah ya ce duk wanda ya rufa musulmi asiri a duniya to Allah zai rufa masa asiri kenan mafhumul makhalafa duk wanda ya tona ma dan uwansa asiri to Allah zai tona masa asiri haka yazo a cikin wani hadisi ku kiyaye bin al'auran mutane kuna ganin me suke idan ku tona musu asiri duk wanda ke bin al'auran mutane don ya tona masa asiri maza Allah ya ce Allah sai ya tona masa asiri hatta ko da a cikin gidan iyalansa ne sai Allah ya tona masa asiri abin da muke gani kuma ke duk wani wanda ka sani waɗanda ke irin wannan almundahar wallahi ba ya zaune lafiya iyalansa ma matsala ne ‘ya'yansa sun zame masa matsala matarsa ta zame masa matsala in ya fito cikin al'umma matsala in ya kwanta ba zai iya bacci ba a ƙarshe kwatsam wata ran a ce ya mutu an ɗauke shi kuma waɗannan mutanen da ya cuta su dai za su je su tona masa kabari su rufe shi su ce kuma Allah ya ji kansa akwai sauran aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a darasi na hudu yace Allah yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa musulmi ashe wannan yana nuna in bawa bai taimakon dan uwansa Allah baya taimakonsa duk wanda yake so Allah ya taimake shi to ya taimaki dan uwansa musulmi an ce dan uwanka musulmi ana nufin wanda kuka hada kalmar shahada dan uwanka musulmi kuma gashi na jini to wannan ya zama haƙƙi biyu kenan gashi musulmi gashi dan uwanka na jini to abin da ke faruwa mu taimaki yan uwan namu ma na jini ba ma iya yi kullum fal'a muke yi amma kaɗan ne daga ciki kawai ke yin aiki kada asma'a tana dai tahiyyan walakin la hayata liman tunadi ana ta kira ana ta kira ana ta kira amma wane ne ke kira yace gawa ce kake kira inda mai rai ka kira sai a ansa kiranka amma gawa ce kake kira kana ta hurawa a cikin toka da yayi da yula da fetur kasa idan ka hura sai wutar ta kama wannan shine abin da ke faruwa yan uwa musulmi dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa wanda aka haɗa uba ɗaya ko dan uwa wanda aka haɗa uwa ɗaya ko wanda aka haɗa dangi yau guda nawa ne a cikin halin kakanika yi amma ga babban dan uwansu kuma yana cikin ni'ima da wadata wanda ta wuce hankali amma ba zai iya taimaka musu ba shine kake so Allah ya taimake ka ta yaya Allah zai taimake ka abinda kawai yake maka shine talala zarni wa man khalaqatu wahidan waja'altu lahu malan mamdudan wa mahat waja'altu lahu malan mamdudan wa banina shahudan wa mahattu lahu tamhidan ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر الله يتي بلي da wanda na halicce shi shi kadai haka Allah ya halicce ka baka da kwandala wallahu akhrajukum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkuru haka kawai aka halicce ka baka fito da komai ba Allah ne ya azurta ka kuma da ya azurta ka ce ga abin da za ka yi in kai zai ƙara rufa maka asiri amma kash sai ka ƙi kuma kana tunanin in ka mutu wai akwai waɗanda in sun yi addu'a suka ce Allah ya ji kanka shi kenan magana ta sha Allah zai ji kanka shi kenan duk wancan abin a goge Allah sauki saboda haka maza Allah yake cewa wallahu fi auna ajki wato Allah yana cikin taimakon bawa in bawa yana taimakon bayi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a farkon al'amari haka ya gaya ma musulmi idan na jaitumur rasula faqaddimu bayna yadaykum bayna yaday najwa sadaqa duk in musulmi ya zo ana bukata ya bada sadaka don a taimaki waɗanda ba su da shi shi yasa dukiyar fai'u da dukiyar waye da dukiyar waye in an samu aka ce ta talakawa ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijo min diyarihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون أما إنا تلكاون زي إنا ما سأقوي دنسكي الله تعالى يقول ألا تحبون أن يغفر الله باكو أسان الله غافر تامكني ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم باكو سن الله غفر تامكو ني التعاون تيمكون جونا ان uwa musulmi darasi na kusa da na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa dukkan waɗancan darussukan da aka ambata domin darasin farko da na biyu da na uku da na hudun dukkaninsu suna biyo bayan me ilimi wanda yake mai amfani in an ce ilimi wanda yake mai amfani ana nufin ilimin wahayi shi ne mai ilimin sanin littafin Allah, karanta shi da sanin ma'anarsa, ƙoƙarin gwagwarmaya ya zan in karanta littafin Allah, ya zan san ma'anarsa, ya zan san aiki da shi, wannan duk shi ke sa ka iya bin waɗancan darasussukan. Amma yin kunnen uwar shegu da karatun ƙur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa, to wannan kuma shi zai sa duk wancan darasussukan maimakon ka yi sai ka ƙi in ka ƙi kuma sai masifa ta zo. shi yasa manzo Allah ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi bihi tariqan ila janna duk wanda ya riki ilimi hanyar neman ilimi wanda zai me wanda zai rayu rayuwa wadda take mai kyau to ubangiji zai sauƙaƙe masa hanyar da zai shiga aljanna in an ce ilimi a karan farko ana nufin ilimin wahayi domin shi ne ƙololuwa ɗan adam daga ɓangaro biyu ya samu ɓangaren zuciyarsa da kuma ɓangaren gangar jikinsa ɓangaren gangar jikinsa yana ginuwa ne da abincin da ƙasa take fitarwa ɓangaren kuma ruhinsa yana ginuwa ne da abin da Allah ya saukar daga sama saboda asalin ruhin daga sama ne gangar jiki kuma asalinta daga ƙasa ne to shi yasa babu abin da zai gyara ɗan adam sai wahayin da ya zo daga Allah daga sama duk wani tsari da ɗan adam zai makansa to ba zai iya gyara shi ba abin da zai gyara shi kawai wahayin da ya zo daga sama dan manzo Allah ya ce a cikin jiki tsoka ce guda ɗaya ita ce sarki ita ce zuciya to wannan zuciyar ba abin da ke gyara ta sai me sai wahayin da ya zo daga sama e ka ci abinci kai girma ka sa taguwa mai kyau ka fito ana yi maka fadanci amma kuma ba lalle bane ba ka samu mai peace of mind ba lalle bane ba saboda abin da ke sa a samu natsuwar zuciyar kai baka san shi ba shine wahayi shine wahayin da Allah ya saukar shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum sai ce wa shifa'un lima fi sudur وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا كثارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ألا أنبتشيش دشي ونور حسكيني قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا حسكي شيني القرآن شيني وحي شيسا شدك وان ديرك حنيا دزيبي ta neman wannan ilimin na wannan wahayin za a sauƙaƙe masa hanyar da zai shiga aljanna don duk wanda ya buɗe ƙur'ani zai ga umarni zai ga hani zai ga abin da Allah yake so zai ga abin da Allah baya so hikimar shine ya ji ya sani abin da ya rage shine ya aiki amma ka ƙi ji ka ƙi gani ka ƙi yin aiki to ai ba kai kai kanka ba akwai wanda ya yi ka kuma akwai lokacin da ya aje maka lokacin kuma idan ka zo ba za ka ƙetare ba inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata ba wanda ya taba zuwa yayi masa shatale tale ya tsallake duk wanda ya zo sai ya fada Allah ka ba mu ikon fadawa da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ƙara fito da abun fili yace mashtama a qaumun fi baitin min buyutillah ba wasu mutanen da za su zauna a cikin masallacin Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna muzakara sa tsakani kamar yadda ya zuga shi duk kun yi tsit ba wai dan saboda ni ne ba kuke saurara a ayoyin ubangijin ku ne kuke sauraro ku duba yadda natsuwa ta sauka a kanku amma dubi taron siyasa ina natsuwa take saboda me saboda ba littafin Allah yake karantawa ba je ka gidan biki je ka wajen inda ake shan giya je ka kasuwa je ka ina duk inda ka je in dai aka ce ba littafin Allah ake karantawa ba to za ga babu natsuwa a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba mutanen da za su taru a wani daki suna karanta littafin Allah shine alqur'ani kuma suna muzakara su a tsakanin su in sun yi wannan abu hudu Allah zai musu abu na farko nazalat alaihimus sakina natsuwa za ta sauka menene natsuwa shiriyar ubangiji za ta sauka akan zukatansu abu na biyu wa gashiyatuhumur rahma rahmar ubangiji za ta lallabe su menene rahmar ubangiji shine tausayinsa ubangiji zai lallabe su da tausayinsa saboda mai shine kowa kuma shine komai abu na uku hafathumul mala'ika mala'iku za su yi masu wato za su yi masu inuwa nan dinnan da za a ɗan buɗe maka wani labule ka ga yadda mala'iku suke da ka sha mamaki abu na hudu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zakarahumullahu fi man indahum ubangiji zai rika ambata su ga fadar mala'iku fadarsa ta can saman sama ubangiji zai rika ambatan su da sunayensu yana ga bayina can sun natsu suna jin maganganuna mala'iku suna roƙa masu gafara والملائكة يستغفرون لمن في الأرض ملائكة سنة روكا مسو غافرة سنة يا الله كغافر تامسو سبول حكا دولة مسلمية كوي كراتون قرآني إن ينا سنزم على فيها على يوسى تيو لكم على يوسى تبوبي a rayuwarka ta yau in kana son ka kwanta zuciyarka ta natsu to karanta littafin Allah iya nisanka da littafin Allah iya nisan gigi ce wanda za ka kenan duk wannan da kake ganin su ne masu jiniya wallahi tallahi in ka tambayi zukatansu duk a gigice suke kafi su kwanciya hankali kai da baka da abincin saboda kowa ya rude matsalarsa shine ya zai ya wuce dan ya san in bai wuce ba to shi mutuwarsa ta zo saboda me ya rasa Allah ya rasa Qur'ani ya rasa hasken wahayi ɗimuwa yake ya tara dukiya yana tsammani ita ce zaman lafiya bai samu zaman lafiya ba ya tara kuɗi ya je ina ya je ina ya je ina amma ya dawo gida ‘ya'yansa sun ba sa matsala matarsa ta ba shi matsala sai allura ya bacci saboda mai ya rasa alƙur'ani saboda haka iya kusancin ka da ƙur'ani iya lokacin da za ka samu natsuwa kuma in an ce kusancin ka da ƙur'ani ba fa ana nufin a mai da shi kuma ainihin wato wato jakar gizo ba in bala'i ya taso za mu zo a karanta mana ƙur'ani ba haka ake nufi ba akwai malaman da suna nan ba aikin da suke su ko su ne na kusa da na Allah in matsala ta taso ka ba su kuɗi su yi maka su karanta ma ƙur'ani kai kuma ka je kai ta tabargazarka ba irin wannan kusancin ake nufi ba ba karantarwa manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam duk wannan aikin da ake yi wallahi baya kusa ko nesa baya kusa ta kusa ko ta nesa da koyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ma da alaka mutum ya zauna kawai wai aikinsa shine kawai a kawo masa kawai addu'a shi ya karanta qur'ani wallahi wannan baya cikin karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani an aiko da shi ne dan aime don a tunasar kuma ya aiki da shi shine abin da ayoyin Qur'ani suke ta faɗa fazakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fazakkir innama anta mudhakkir fazakkir bil Qur'ani man yakafu wa'id fazakkir fa innaka bi ayunina fazakkir bil Qur'an man yakafu wa'id fazakkir fazakkir fazakkir haka ake ta cewa a tunasar a tunasar a tunasar amma kai ba ruwanka da ƙur'ani sai lokacin da matsala ta same ka shi kuma ka je wajensa yana zaune shi kuma ba zai ce maka a wannan littafin ba Allah ya ce mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza babban abin da ƙur'ani yake karantarwa tauhidi kuma kai baka akan tauhidin amma sai a ce da yayi addu'a istidraji ne baka ga arne ba ma in ya je roƙi gunkinsa Allah zai biya ba wani ba wani hadisi da wani zai kama ko zai iya karantawa a rayuwar manzon Allah da ya shekara 23 wai ya shiga ɗaki mutane suna zuwa wajen sa yana masu addu'a babu aiki ake dare da rana ka duba duk annabawan da Allah ya aiko dare da rana bi suke suna isar da saƙon ubangiji dubi tarihin annabi nuhu dubi tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubi kasuwar ukaza dubi yadda manzan Allah ya je ta'if dubi yadda yake a cikin garin makka dubi yadda yake a cikin garin madina dubi ranar da ya zo kaba aka yi masa ihu aka yi masa wulakanci akan me akan karatun qur'ani kai kawai kana zaune ka sa wani koren rawani maza Allah ya zo ya tsaya a gindin kaba yana sallafa yana karatun qur'ani aka ɗauko guba aka ɗauko tumbi na raƙuma mai wari aka ɗora a kansa saboda mai saboda kawai yana karatun ƙur'ani saboda yana kiran mutane zuwa ga ƙur'ani abi ɗalib bai musulunta ba shi da kansa da ya zo ga manzon Allah hankalinsa ya tashi ya ce wallahi ba su isa ba kai ɗan danki ne ba baƙo ba ne ba ɗan gari ne zuwa kai ba zuwa kai ba mu tafi in gani wanda ya maka wannan aiki yana kusan ɗan shekara tamanin saboda takaicin abin da aka yi ma ɗan uwansa suna kallonsa a kaba za su ruga ya ce wallahi duk wanda ya ruga a bakin kansa waye ya maka wannan aikin ya zara takobi ya ce wallahi ka ɗauka ka je ka rama maza Allah bai iya ɗauka ya rama ba saboda me saboda an karantar da shi kuzul afwa wa bil urfi wa a'rid anil jahilin ka kawar da kanka ga aikin jahilai jahilai kidahumai wanda in an yi wa'azi za su ce to ya kamata a ɗau mataki kawar da kanka ido daga barinsu wamur bil urfi kai dai kai umarni da abin da aka sani mai kyau wa a'rid anil jahilina ka kawar da kai ga jahilai abu talib shi da kansa ya tsauka je duk ya watsa musu ya lalata musu kayan su ya juya kalle su ya ce wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasilu fi turabi dafina fazza bi amrika ma alayka ghadabatun wa bashir bi dhaka wa qarra minka uyuna فلقد صدقت وكنت قبل أن وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير الأديان البرية دينا لولا الملامة أو خذار مصبة لوجدتني سمعا بذاك يكينا yace wallahi ka isar da duk abin da aka umarce ka ka isar ka isar ba za ka ga wani bacin rai ba matukar ina raye sai amma matashin kai da ƙasa domin kai ɗan gari ne ɗan gida ne kana da asali yace lokacin da kake wa'azi ka yi bushara idanunka su sanyi kana da ‘yan uwa da za su baka kariya yace ai ka kiraye ni zuwa ga musulunci kuma na san kai mai nasiha ne a gare ni dama can kafin ka ce kai annabi ne sunanka aminu yaushe amintaccen shekara arba'in bai taɓa yin karya ba sai bayan shekara arba'in za a ce ya zama makaryaci ba zai yiwu ba ya ce ka yi tallar wani addini wanda na san duk duniya ba addini mai kyan addininka ya ce amma wallahi ba don tsoron zargin mutane ba da zagin masu zagi da ka same ni mai ji da ya ƙini cikin abin da ka zo da shi to kawai sai ka zauna da wani koren rawani ana ziga ka kawai kawai sai ka ci abinci ka ƙoshi duk ga mutane nan suna zalunci da ɓarna iri-iri a cikin garuruwan mu amma kai wa'azin ma ba za ka faɗa ba sai da an gaito ka da dogon carbi kana jira a baka kuɗi kuɗin kuma na sata duk wannan tsubbace tsubbacen wallahi su suka lalata arewacin Najeriya sai mutum ya barna a gwamnati kuɗin makaranta kuɗin abincin yara kuɗin da za a yi magani kuɗin hanya duk sai a sace in an sace sai a zo wajen malamin tsubbu shi yana da abin da zai shi kenan fayil ɗin ya ɓace to ga yanan inda muka je ai kowa yana gani kuma kowa yana ji a jikinsa kuma wallahi in muka ci gaba a shekara ashirin masu zuwa waɗannan yaran suka taso shiga cikin unguwanni ka gani duk inda ka je yara kamar hatsi kamar daga ƙasa yara suke fitowa da an ma mace aure kafin shekara ta, ta haihu to mu ƙara shekara ashirin waɗannan 'ya'yan su taso in ga yadda za a yi rayuwar da wannan cutar da wannan son zuciyar da wannan ƙin allah da ake a fili ƙin allah da kiristoci ma ba sa yi a malamai suna zaune suna ɗaure ma abin gindi Allah ka sa mun gane maza Allah ya ce man a darasi na ƙarshe maza Allah ya ce man abata amaluhu duk wanda aikinsa bai kubutar da shi ba ranar tashin kiyama imaninka da aikinka bai kubutar da kai ba maza Allah ya ce dangantakarka ba za ta amfana ma komai ba wannan masu dangantakan ne annabi yake ma wa'azi masu dangantakan ne annabi yake ma wa'azi ahli baitinsa in dai imaninka da aikinka bai amfanar da kai bai tseratar da kai a gaban Allah ba to dangantakarka ba za ta yi maka amfani ba kuna ina akwai wanda ya kai abu lahab idan ba ku sani ba fa amin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da abu lahab da abdullahi wanda ya haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsu da ummu jamila matarsa ya ce tawa ya ce wadda ta fito daga wa daga bani umayya bani umayya kuma ɗanwa da ɗan ‘ya'ya maza suke da banu hashim asalinsu asali ne na mutum ɗaya shine abdulmana iyaye ne suka bambanta to ummu jamila tsatsanta yana komawa a can amma tare da haka Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasab yace sai yasla naran sai yace za ta labu eh sai yace wa mar'atuhu hammalatul hatab saboda haka dole musulmi su falka abu da yawa yana da yawa yan uwa musulmi wato waɗannan darusu suka dai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana gaya mana waɗannan darusu suka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin amfani da su kuma ya ba mu ikon taimakawa dukkan kunduwan da suka toshe ya Allah ta'ala ka buɗe su dukkan abin da ke ba mu wahala ya ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ka sauƙaƙe mana da shi dukkan waɗanda suke ba musulmi matsala to ya ubangiji kai kasan su kai kasan inda suke ya ubangiji kai maganin su kamar yadda kai maganin na farko ya ubangiji muna cikin halin kakalinka ya ubangiji muna fatan rahamarka ya ubangiji ya ubangiji ka faɗa mana fa inna ma'al usri yusra ya ubangiji ka kawo mana taimakonka ya ubangiji duk hanyoyi sun yanke gaba ɗaya komi ya tsaya ba mu ga dogaro sai zuwa gare ka ya ubangiji ka kawo mana agaji bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman a wannan lana Allah yana cewa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم تب لنا ولا تكن علينا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤذجونك يا رب العالمين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم